الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الثلاثة hudu ga watan zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin littafin takhmisul qasa'id al-witiriya wanda ibn rushaidin ya tattara domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da za mu tashi darasi na 44 a shafi na 87 inda yake cewa halimatu ab halimatu abdat min labaha gara'iba wa an sadishatin lam takun qattu haliba وسير أتان ليس تحمل راكبا نسخنا له في المعجزات عجائبا تسير بها بين الخلائق ركبان وبارك في عين النما وتفجر وبيضة تبن وبيضة تبن وبيضة تبر وبيضة تبر حين سلمان أعسر فوفاه منها دينه وتهرره نحدث أن الماء من كفه جرى إلى أن كفى وانكف وانفك ظمآن وفي نقض عهد في الصحيفة سطرا دليل عليه أنه سيد الورى فلله إنسان به قد تبصرا نروي حديثا أنه كان من من وراء نروي حديثا أنه كان من وراء يرى كل, يرى كل من يدنو ويعلم إن بانوا وموؤودة قد كم وموؤودة قد كم وموؤودة قد كلمته ورسمها وموؤودة قد كلمته ورسمها لعمري ما يخفى ولا ينكر اسمها فما بال من فما بالنا من قبل ما جاء علمها ترى نرى الشهب يبدو للشياطين رجمها ومن قبله ما كان يرجم شيطان to ibn rushaidi yake cewa halimatu sayyida halima wadda ta na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abadat ta bayyana gara'iba ababen ban mamaki millabaha daga wannan shayarwar da tawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ta shayar da shi nono to ta bayyanar da ababen mamaki dangane da janibin manzon allah sannan ya ce hakanan wa'an sadi shatin hakanan kuma ta bayyana ababen ban mamaki daga nonon akuyarta da tana da awaki nonon nasu ya ɗauki amma lokacin da ta shayar da annabi muhammad to sai allah ya musanya mata da wannan nono sai ya zan wayannan dabbobin nata su ma suna ba da nono yadda ya kamata wanda lam takun haliba qattu da kamin wannan lokaci kamin ta reni manzon Allah to awakin ko kuma ita halima din bata kasance tana iya tatsan nono daga wannan dabbobin nata ba sai da ta samu a renon manzon Allah to wannan duk yana daga cikin ababen ban mamaki da ta bayyana haka cikin abubuwan da ta bayyana wasaire a tanin hakanan da tafiyar abin hawanta ita ce jaka tana da jaka jakar sai ta samu matsala ba ta iya ɗauka komai ba ta iya ɗauka kaya kuma ba ta iya ɗaukan mutane amma a dalilin ɗaukar annabi da ta yi ta rene shi to sai ga jaka ɗin tawaye gari tana ɗaukar kayan nauyi sai ce laisa ita wannan macen jaka ba ta kasance ta hamilu tana ɗaukar rake ba wani mai mahayi ba ta riga ta samu matsala ne ba wani mahayi da take iya ɗauka ballantana a ɗora mata kaya amma daga baya sai allah ya musanya mata da wannan sai ce na sakhna mun rubuta a ja'iba ababen ban mamaki lahu wayanda suka tabbata ga manzon Allah fil mu'jizati dangane da abubuwa na mu'jizai idan ka koma cikin littattafai za ka gansu sannan ya ce rukubanu mahaya dawakai raƙumma ko dabbobi tasiru suna tafiya wato suna tafiya biha da wayannan ababen da muka rubuta na mu'ujizojin manzon Allah bainal khalaiki tsakankanin halittu suna nan suna yawo gidan malami kaza za ka samu littafi kaza gidan malami kaza za ka samu irin su dala'ilun nubuwa da sauran kutubu sira sai ce wa baraka hakanan ya yi addu'a da saka albarka shi manzan Allah fi ainin a wani marmaro na ruwa da ya fake bai fitar da ruwa sai manzan Allah ya masa addu'a ha nama nan take sai ga ruwansa ya karu wata fajjara ya kyakkeci yana tafi da ruwa albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah wa baydati tibrin haka nan da wani yanki na azurfa wanda bai wuce girman kwai ba attibru shine azurfa wanda ba a buga ba zinari kai wa baydati tibrin da wani yanki na zinari wanda ba a buga shi ba shi ma manzon Allah sai ya masa addu'a a wani lokaci hina lokacin da salmanu salmanul farisi a sara lokacin da ya kasa biyan bashin da ake binsa bashi ake bi ne to sai ya zambe mallaki komai ba sai wannan guntun zinarin wanda bai wuce girman kwai ba idan an ɗora shi a sikeli kuma bai kai matakin ya biya nauyinsa bai kai matakin ya biya abin da ake binsa ba kuma shi ɗaya mallaka kuma yahuda wannan sun ce lalle ba za su yi mai ɗakhiri ba sai ya biya su dukiyarsu sai ya zo ya ba manzon Allah labari ga halin da yake ciki sai manzon Allah ya ce ya kawo wannan yankin zinarin sai ya bashi sai manzo Allah ya wa zinaran addu'a sai ya ce aje a auna da aka je aka auna fawafahu min hadainahu sai ga nauyinsa ya kai ya biya masa bashinsa wanda da an auna bai kai ba amma yanzu annabi sallallahu alaihi sallama ya yi addu'a sai ga shi nauyinsa ya ce ka yadda ake bukata wata harrara daga nan sai aka yanta shi da ba sharaɗi aka sa masa idan ya biya bashin to ya zama ɗa lokacin bawa ne a hannunsu sai ce nu haddisu muna ba da labari annal ma a haƙiƙa ruwa jara ya gudana min kafihi jara ɗin nan yawon ake sawa eh saboda jaraitu ake cewa wannan alif da ya rubuta kuskure ce a ƙa'idar rubutu ruwan ya gudana min kafihi daga tafin hannunsa ila har lokacin da an kafa ruwan ya wadatar da kowa sadda aka je wajen yaƙi ko halin tafiya ga ƙishirwa ga zafi ga shi kuma ana buƙatar ruwa alwala yan ruwan da aka samu ba su da yawa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya sa hannu ne cikin wannan ƙwaryat sai aka ga ruwa na ta fita daga yatsunsa suka sha suka yi alwala kowa ya abin da yake yi kuma ruwan yana bai ragu ba kaga wannan mu'jiza ce wankaffa kuma mutane na wadatuwa sai ruwan ya ɗauki ya kame ya daina zubowa dama ana son kawai a nuna mu'jiza wanfakka zam'anu sai kishirwa ta gushi ya zan ba wani wanda ke da cewa yana jin kishi babu shi wa hakanan dalilin hujja ta tabbata alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sayyidul wara ya tabbata cewa shine shugaban halittu a yaushe fi naqdi ahadin lokacin da shawa suka walwale alkawalin da ya yi da su alkawalin da aka yi wa junansu da su da dangin annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahifati wanda aka rubuta a cikin takarda wata yarjejeniya ta zaman lafiya da suka yi wa junansu cewa za mu zauna zaman lafiya ba za mu cutar da ku ba kuma ba za ku cutar da mu ba idan mun ga za a cutar da ku za mu ba ku kariya to sai suka walwale wannan yarjejeniyar aikace bayan an rubuta kuma an rataya a ka'aba mun karanta cikin hamziya to sai gara allah ya turo gara sai gara ta canye takardar da aka ba annabi labari ya ce eh lallai garan nan ta canye takarda amma ba ta iya canye sunan Allah ba inda sunan Allah yake da nan ko da aka je aka duba kuma aka iso haka ne haka ne to shine fi naqdi ahadin fi sahifati suttara suttara abinda aka rubuta a cikin walwalewa alkawali ko yarjejeniya da aka yi eh mai son samun wannan kissa cikakka ya koma karatun da muka yi na hamziya ko darasi ko da bakwai ko na takwas Allahu alam bai iya tunawa amma mun karanta kissa kamila yadda abin ya gudana to shine ya ce falillahi insanun dan adam bihi a dalilin manzon Allah kadi tabassara hakika ya kasance mai basira yana tafiya ba da duhun kai ba yana ganin abubuwa yadda ya kamata amma a dalilin manzon Allah saboda annabi ya zo da shirya ya zo da alkur'ani ya bayyana komai to sanin haka da ya samu ga shi ɗan adam falillahi mamakin haka ya tabbata ga Allah ko kuma bugar ilimin sanin haka falillahi daga Allah yake duka ana fassarawa nurawi mukan ruwaita da yawa da dama hadisan zance ko hadisi annahu haƙiƙa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yara yana ganin kulla dukkanin manya dunu wanda ya zo kusa da shi wa ya alamu kuma yana sanin halin jama'ar da yake tare da su in banu akwai wawan akwai alif gaban nunan din in banu a lokacin da suka nisance shi min alwara kuma ta bayan suna baya gare shi duk yana ganin su Eh, to amma wannan hadisi da'ifi ne bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a halin sallah halin sallah an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ah, khushu'in sahabbai da ruku'unsu da sujudarsu baya boyewa a kansa tare da shine liman to amma malamai suka ce wannan ya takaita ne a iya sallah sauran ahwal ba a ruwaito cewa kuma annabi yana ganin duk abin da abba ya gare shi ba hadisai ba su tabbata akan haka ba to da haka a tsaya inda nassi ya tsaya nassi ya zo tare da takayidi imma bi zamanin ko bi hukumin ko kuma bi waƙi'atin to takaita shi ake yi sai lokacin da aka samu wani nassi wanda ya buɗa shi ya ƙara masa faɗi ba samu ba a wasu 'yan bid'a sai suka wasa abin suka buɗa shi suka mai da abin kamar wata sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da zimma cewa girmama annabi ake yi da sauransu cikin sifofi da suke kawowa sai su ce ai annabi yana ganin wanda abba ya gare shi ko da bai waiwaya ba to wannan asalla ne ba a kowane hali ba to shine nurawwi hadisan annahu kana sai ka sauka ƙasa yara kulla man yadunu wa ya'lamu in banu min wara wa mau'udatun haka nan akwai wata yarinya jaririya da aka haifa mace sai iyayenta mahaifinta sai ya rufe ta cikin ƙasa saboda namiji yake so shi kuma ba a haifa mai namiji ba baya son mace baya son ‘ya'ya mata aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari kadi kalla matu manzon Allah ya magana da ita ita matan maida mai magana wa rasmuha kuma alamata ita wannan jaririyat la'amriya ina rantsuwa ga wanda ya halicci rayuwata ma ya ai wannan alama ta taba ta boyu ba ma dai ka duba cikin littattafai za ka samu wala yunkaru smuha kuma ba wanda ke inkarin ba a inkarin sunanta sai ce fama baluna ya same mu min qabli tun gabanin ma ja a ilmu hakamin ilimin ita wannan yarinya ya zo muna wannan jaririyar to ya halin mu yake muna da labarin ba mu da shi ba mu da shi sai ce nara shuhuba muna ganin yulaye na wuta wayannan taurarin ba tara ba ne nara shuhuba ya budu rajimuha jifanta ya budu yana bayyana lishiyaɗi ne ga shaidanun aljannu sai ce kuma wa min ƙablihi kamin tahowar manzan Allah ma kana bai kasance ba shaidanin wani shaidan yurjamu da ake jefe shi sai da manzan Allah ya zo amma can da babu wa'annan taurarin da kake gani na wuta aiko annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sanya su su zamo tsaro ga sama ja'alnaha rujuman lishayatin to wannan shi ne ala ku saurara fasma'u ku saurari madahal habibi yabon ga da nake yi na masoyi shine manzon Allah ku saurara saurari na fahimta fa badiru kuma ku yi gaggawa ilaihi zuwa gare shi wa khatiru ku yi tunane bil arwahi da rayukan ku ya kaumi ya ku mutane na sai ce nabiyun shi wannan wannan da nake yabo nabiyun wani irin annabi ne babba da rabbil alamina ya kasance kuma annabi ne ga wato ubangijin rabbil arshi ga ubangijin al'arshi fihi ya tabbata ga annabi sara'iru al'amurra na sirri daban-daban wanda Allah ya sanar da shi sai ya faɗa sannan masu haɓa yake sani sai ce na namu muna yin bacci muna yin bacci wa nugufi kuma muna yin angaje wahawa alhali shi manzon Allah sahiru ba sahiru ba ne kuskure ne sahiru ismul fa'il ne lil mufrad sahiru yana falkifin laila a cikin dare to da wannan wawu da alif duka babu su sai ce wa in ko da yake haja'at ainahu idanunsa sun yi bacci to falqalbu kaga zuciyar manzon Allah ya kazanu koyo shi tana falki kamar yadda ya ce tanamu ainaya wala yanamu kalbi idanuna ke bacci ko da na kwanta na yi bacci amma zuciyata tana nan a farki a ga wanda ba manzon Allah ba da idon da zuciyar duka bacci suke yi ba sa aiki sai ka gama bacci ne sannan zuciya ke za ta ci gaba da aiki hakanan ma idanu wa ummatuhu al'umman manzon Allah sai ce kar haƙiƙa sharrafa Allah Allah ya darajanta fi'ilahum aikinsu su ne sauran sahabbai da waɗanda suka bi su a sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da aiki mai kyau sai ce wa a'alana fadlahum kuma Allah ya bayyana falalarsu ƙidiman tun lokaci mai tsawo fil khala'iki a cikin halittu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas to kaga wannan falalat falala ce mai dimbin tarihi da daddaci ba daga baya an ka zo da ita ba wa azzamahum Allah kuma ya girmama su wa ajallahum ya daga darajar su dunal wara ƙasa ga sauran halittu duk wata al'umma to kuma bayan al'ummar manzon Allah take amma waɗanda suka bi su na ana nufin ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba a waɗanda suka ansa kiran manzon Allah suka yi imani da shi suka bi shi sai ce na sudu muna shugabanci ko ta sudu tana yin shugabanci biman da wa'yannan da sadan nabiyina beman da wannan da sada ya shugabanci annabiyina su ne annabawa kullahum gaba ɗayansu shi ne manzan Allah shi manzan Allah shi ne ya jagoranci shugabanci ga annabawa to haka mu ma mun jagoranci shugabanci ga sauran al'ummai wa a'ala Allah ya ɗaga lahu ga annabi dinan addininsa shi ne addayyanu ga hicin wa a'ala dayyanu lahu Allah ya ɗaga addini banzan Allah aladdini akan addini kowane iri liyu zuhirahu aladdini kulli wadda haka duk wani addini to ƙasa yake ga addinin manzan Allah bihi a dalilin manzon Allah kullu shay'in dukkanin komai fil basitati a cikin duniya ma ya samu albarka da ci gaba saboda haka fama khaba abdun ba a samu wani bawa ya yi kasara ko ya taɓe ba yammama wanda ya nufi na hawa aliyahu katarnin darajar manzon Allah ma'ana duk wanda ya tunkari darajar annabi ba zai taɓe ba wajihun manzan Allah mai daraja ne nabihun manzan Allah mai ɗaukaka ne sallallahu alaihi wasallama kada haƙiƙa hama manzon Allah ya tsare ko usbatal hima wato jama'a ta tsaro jama'a ta tsaro to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare ta ita ce al'ummarsa nabiyun shi wani annabi ne walakin sai dai wato fauƙa saba'in saman sammai bakwai minas sama wato daga sama shi ma wannan sama da alif ake rubuta shi saboda as-sama'u daga as-sumuwu ne asalin sa wawan ne to tunda wawan ne alif ake rubutawa ba ya'un ba shine ka'idar rubutu ta imla'i nabiyun man eh najiyun wata nuskan suna sa nabiyun najiyun manzon Allah wanda aka yi ganawa da shi ne walakin sai dai wannan ganawa fauka sab'in saman sammai bakwai minas sama daga sama laƙar haƙiƙa hassahu Allah ya keɓance shi bil hubbi da so wal ƙurbi da kusanci rahmanu shine Allah mai rahama ya yi masa wannan bada manzon Allah ya bayyana fi kamalil husni wajen cikar kyau kamaluhu kamalar saya alu yana ɗaukaka akan duk wata kamala sai ce ilal arshi zuwa ga al'arshi wal kursi da kuma kursiyu kanat tisaluhu saduwar manzo Allah ta kasance a can ana sadda aka yi mai iraji da shi to sai da ya kai al'arshi ya kai ga alkursiyu fa kullu jamalin dukkanin wani kyau fil wujudi da kake gani cikin halittu to jamaluhu kyan annabi ne shi ne ya taimaka ya haskaka sauran ko yasa sauran halittu su ma suka yi kyau nadirun manzon Allah mai ni'ima ne munirul wajhi sannan mai hasken fuska ne jalaluhu girman manzon Allah badan a bayyane ki ko makahu ko makahu ya san da haka sannan alaihi ya tabbata ga manzon Allah tijanun hullunoni na kambe na sarautu jam'u tajin min al'izzi na ɗaukaka al'ilahi ɗaukaka ta Allah ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya naɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wata sarauta ce ta musamman sai ya same hula ta sarauta ba ma guda ba domin a ƙara fitowa da ƙimarsa da kuma darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu ci gaba alaikum salam na'am na'am ban ji ba eh ko kuma ta an ka ce na'am hmm? to abin da ka je an karanta yanzu mm. da idanu da zuciya suke yin bacci shi kunne kawai alaƙa ɗai ce amma asali zuciya da idanu suke yin bacci a gani idan suka yi bacci dama shi kunne kamar ƙofa ce da abin da ke shiga ko wanda ke fitowa to wannan yana tabbata ne lokacin da ita zuciya tana a faɗake ba a bacci take yi ba haka idanu amma lokacin da aka samu idanu da zuciya sun yi bacci to kunnuwa kuma babu wani abu da ke shiga cikinsu ko ya fita cikinsu ka fahimta yi kamar kofar ɗaki ne ba kofar ɗaki ba ɗaki ba ne to kaga in za ka shiga ta ɗaki ta kofa za ka shigo wani sauti ko wani saƙo da zai kai ga zuciya ko ya fito to ta kunne yake bi ka fahimta so da haka bacci ba cikin kunnuwa yake ba ko can da Allah ya ce wa rabatna ala azanihim to ai ba kwanan Allah ya ce ya saka a cikin kunnuwansu ba ya dai ce ya ɗaure kunnuwansu ta yaya ta yadda an dakatar da injimin zuciya da idanu ya yi to da kayi wannan ai kamar ka ɗaure kunni ba abin da ke shiga ko ya fita eh ta wannan shi ne dayyanu Allah mai yawan sakayya min dana ya dinu dinan Allah shi ke sakayya ranar tashin kiyama ya daga daraja ya daga addinin manzon Allah aladdini akan duk wani addini na'am na'am ba wai ta dace ba ya zan wajibi ka ce ya dace
kamar yadda tambaya ta da ita ta kamar yadda aka yi ma suna wanda aka alfan karshe kawo misali kamar kamar kamar kwa wannan da ya kamar to bari haka tattance sai ka yi tambaya Hmm? Hmm. na'am
in aka sa mai wannan alfin mai kamar yawon
mai kamar yawon akwai alifin mai kamar yawon yawon wadda ba ta da dubo ba a babu wani alifin mai kamar yawon Alif- alif daban yawon daban kakka shigar da abubuwa cikin wasu abubuwa kabar alif alif kabar yawon yawon
wala tambayar da nake bambancin wannan da ita kuma babu ma abinda kake tambaya babu shi Eh, duk inda ka ga alif alif ce sai dai kila an samu irin wanga kuskuren da muka yi tambihi a kansa wurin daga alif za a sa amma sai a sa yawo shi kake so ka gani ta na kuskure ne a gani ko dai a sa alif kadai ko a sa yawon amma ba inda ake sa alif da yawon babu shi babu shi in har ka gani to kuskure ne na shi wanda ya rubutu ya nuna bai san ka'ida ta sarfu da ta imla'i ba shi yasa muke dan tambihi wasu wurare to abin da kake tambaya ma babu hmm? shi fata da ka kawo kaga ya unci ka fahimta a zahiri hmm. ya'un ake rubutawa a ƙa'idar rubutu fata me yasa ake rubuta shi saboda asalinsa ya unci asali a gane saboda in za ka yi jam'insa za ka ce fitiyanu in za ka yi tasniyarsa za ka ce fatayani kaga akwai yawo to in kan mai sai mafuradi shi ne sai ka sa alif sai ka ce fata ka fahimta sai ka sa yawo eh kaka ce a tun da na ji an ja alif bari in rubuta alif la ba alif ba ne ƙa'idar rubutu daban ƙa'idar kira'a daban eh ta yana da kyau a kiyaye wannan kamar can as-sama'u da yazo sai rubuta ya'u aga wannan kuskure alif kaɗai ake rubuta ka gane in za a kawo shi makasuri akan ce sama'u akan ce sama ko ka kawo shi bil maddi ko ka kawo shi bil qasri amma dai alif ake rubuta a gane ta wannan shine na'am shikenan to Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته